fito lahira shi yasa ba kwa son ku fita daga inda kuka raya ku koma inda kuka rusa da ku fito lahira la shaqatu ila al da kun za ku raya lahira ku da kun yi begen mutuwa ya harun ittaqillah haruna ka ji tsoron Allah da fataddin orataddin ka dauka abin da yake kaskantacce shine kasa amma ka kaskanta addini da fatar jis wa ratannis ka daga siminti gini ka kaskanta nasi in kana min malika fagar asirarta abin da kake irin gine-ginen nan da sauransu in kudin ka ne ma kake dauka kai ba na hukuma ba ba bai tulmal musulmi bane to abin da kake ya isa banna inna la ilaha illa musulmi da shi Allah ya ce Allah ba san mabannata wa in kana min gari malika fagar zalamta in ko ba dukiyar ka bace ta musulmi ce kake dauka kake yi to kai zalunci inna la ilaha illa zalim Allah ba san azzalimin haddadahu karun rashid ya tsawatar da bolol waƙar ya ce na wasu da tuluro sai ya kashe shi ya na wasu al'adar ba don yana faɗa masa baƙaƙen maganganu ya muna ranar rita da shi kane da huzara sai mataimakin haruna rashid suka ce da shi la ya yana mummuni la ta ka sarki mu ne a kyale shi ka a ce za a kashe shi fara heka bolol ya fashe da dariya wa gana ya ce لا أدري أيكم أشد جنونا الذي يقتل من لم يحضر أجله أو الذي يشفع في من حضر أجله أيكم أشد جنونا yace a cikinku da ku da mai gidan naku na rasa waye haukansa ya fi tsanani wanda zai ce wai yana iya kashe wanda ajalinsa bai zo ba ko ko wanda yake ganin yana iya yin ceto a cikin wanda ajalinsa ya riga ya zo ba da za a yi wanda ajalinsa bai zo ba a kashe shi wanda kuma ajalinsa ya zo ba wani ceton da zai dauke na ajalan lahi idza jaa la yu'akhkhar ma shadda hamaka takum jami'a dukkanin kuwa waye ne kun kai inda kuka kai a wajen wauta wa zahaba an mawlu ya tashi ya tafi suna kallon sa tilka ummatun qad halat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wannan al'umma ce da yake ta riga ta gabata za a yi muku sari ne ta amna kuka aikata za a mata hisabi ne akan abin da ta aikata kuma za a muku hisabi ne akan abin da kuka aikata ba maganar a ce za a tambaye ku irin abin da suke aikatawa almadar alal amal salih wa ila sal amal lillahi tabaraka wa ta'ala makewaya abin da ake duba ɗaya a yi aiki nagari kuma a yi dan Allah wal amal la yutabaru illa iza akhlisa fi liwajhi Allah tabaraka wa ta'ala aiki ba a tsayawa sauraron sa sai fa idan an yi shi dan Allah idan kana rafa al amal wa wajhullah ko wajhallah fa hada amalun mukhlis idan dalilin da yasa aka yi aiki neman yardar Allah ne to wannan za a ce aiki ne da aka yi da ikhlasi wa idan kana san idza alama da ula yusalli wa idza alama da ma yusalli fa hada mura amma in mutum ya zamo idan zai sami zai tsinci kansa shi kadai ba zai tsaya ya sallah ba amma da ya shiga cikin jama'a sannan ne zai tsaya ya sallah to wannan ya tabbata da yake wa za ka nusa limadu salatan hafifa fi jabin nas wa fil jama'a yusalli salatan hasana fa hadhihi salat laysa fiha riya walakin lisan huwa alladhi yaqi min riya fi riya ba bake fi riya walakin al-ihsan huwa alladhi bake fi riya idan mutum ya zamo in yana shi kadai zai sallah zai yi ta a gurguje ba tare da ya tsaya ya tsaya ya nutsu ba an bin sanda mutane ba sa ganin sa amma in yana cikin jama'a zai tsaya sallah kyakkyawa to wannan sallar wato za a ce bariya a ciki tun da dai shi kadai din ma yana sallah amma kuma ihsanin nasa ne akwai riya a ciki wa min riya tarkul amal li ajli nas yana da gariya a ce za a bar aiki dan kan mutane su ce kai ne aikin ne yanda rabi'atul adawiyya take fada ta ce al'amalu min ajalin nasi shirku wa tarkul amal min ajalin nasi riyahu wal ihlas an yu'afiyaka Allah minhuma kai aiki dan mutane ai wannan shirka ce ma gaba daya kuma ka ce ba za ka yi aikin ba dan wai kai ba ka so mutane su ce kai ne aikin ne to wannan riya ce ihlas shine zamo ba daya ba ka daya daga ciki wannan shine asalin ihlas wa man amila li ajli nas fa gara shirk wanda yayi aiki na Allah amma dan mutane to wannan shirka la yakunu al ihlas illa idza amila lillah wa taraka lillah ihlas ya hakikanin sa shine bawa duk abin da zai yi yayi dan Allah duk abin da ba zai ya zamo ya bari ne don Allah ba don duban wani abu ba Allah subhanahu wata'ala ya azurta muna ihlasin nan malamai dai suka faɗa cewa shi ruko da tsare-tsaren tasawufi shine yake kaiwa zuwa a sami ihlasin nan ibnu zakari yake faɗa ilmin bihi tasfiyatul bawadini min kadirati nafsi fil ma'adini bihi yasiru al-abdu lil ikhlasi samaratil ibadati bil الاختصاص وذاك واجب على المكلف تحصيله يكون بالمؤرخ yasa yake a shairuko da tsarin sufanci wajibi ne domin ko sai an yi shi ne za a iya samun ihlasin nan yadda ake faɗa Allah ya zauta mana ihlasin Allah ya dora mana duk ayyukan mu Allah ya dora mana duk wata kara da ake samu ayyukan mu albarkan manzo sallallahu alaihi wasallam albarkan jagoran mu shawa mata jani da Allah ta'ala albarkan sahibul khaira maulana shaw ibrahim radiyallahu ta'ala anhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai qulu sufa'u min an-nas ubangiji subhanahu wa ta'ala yace a kusa ne a nan kurkusa za ku ji wawayen mutane suna buɗe baki suna cewa ma wallahu an kiblatin me ya kawo musulmi suka juya wa alƙiblar da da suke kanta baya me yasa da can musulmi suna duban baitul maqdisi shi yasa daga madina za su yi sallah sai su duba arewa amma kuma yanzu suka dawo duban ka'aba ya zama kenan daga madina za su yi sallah za su dubi kudu to me kawo haka anya ko addinin nasu gaskiya ne Allah ne zai je ya ce ai kaza yau kuma ya ce ai wani abin daban nan ma hulat iblatul muslimin lokacin da aka sauya alƙiblar musulmi min baitul maqdisi ila al-ka'bati daga baitul maqdis aka mai da ita ka'aba aka ce sai kul sufahu hadha al-kalam da sanuwa waye za su ringa faɗan irin wannan magana أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم وانا ابني يجو يد النبي صلى الله عليه وسلم sauran mummune daga alƙiblar su mamlaki kanu alaiha wadda suka kasance a kanta wala su ha wadda da ita suke fuskanta wahiyar baitul maqdis wacce ce alƙiblar da suke faɗa ita ce baitul maqdis wanda an zauna watanni goma sha shida ko sha bakwai daga sannan manzo Allah ya hijira zuwa Madina ana dubanta a kul ce ne da sulillahi mashriq wal maghrib ai wannan cewa a sauya alƙibla daga baitul maqdis a mai da ita ka'aba ba wani abu ne tunda da gabas da yamma ai din na Allah ne din na Allah ne aljihatu kulluha ana nufin baki ɗayan jihohi wato nan an yi ta'abiri ne bil juz'i ma iradatul kulli fa yamuru bi tawjuhi ila ayi jihadin sha Allah yana da dama ya umarci bayansa cewa su fuskanci duk jihar da ya nufi su fuskanta la turara alaihi ba wanda yake da dama da ce da Allah me yasa kai ya hadi man ya sha Allah yana shiryar da wanda ya nufi shiryar da shi man ya sha hidayatahu wanda ya nufi shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tsari madaidaici dinil islam addinin musulunci wa minhu antu ku musulmi kuna cikin waɗanda Allah ya nufi shiryar da su zuwa ga addini wanda yake madaidaici shi ya samu godewa Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan tsari wanda yake karbabbe wajensa alhamdulillah waka zalika kama hadainakum irin yadda muka shiryar da ku zuwa tsarin da yake mafifici da annaku haka nan ma kuma muka sanya ku ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sanya ku ummata al'umma ce wasada wadda take zababbiya khiyar da babu udulan adalai litakunu shuhada wato al'umma sun gamu to lalle a cikin su za a sami adalai wannan ne ma asali a cikin ruko da ijima'i sanya ijima'i ya zama hujja ka san malaman al'umma na lokaci gaba daya sun hada kan wata matsala ta addini cewa ga hukuncinta to ba wanda yake da damar ya fita daga wannan tunda a cikin su lalle za a samu waɗanda suke adalai litakunu shuhada alan nas don ku zama masu ba da shaida akan sauran mutane a nan gaba a ranar lahira yawmal qiyamah zamo shine mai ba da shaida a kanku annahu ballaga ku cewa ya isar muku aiken da Allah ya aiko shi da shi Allah tabaraka wa ta'ala min judihi wa karamihi wa farlihi alaina Allah tabaraka wa ta'ala daga irin baiwarsa da karancinsa da baiwar da ya mana jala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hayar ummatin ukhrijal linnas ya sanya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce fiye al'umma da aka bayyana ta ga mutane kama kala inda Allah yake faɗa wata ayar kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ku kam kun tabbata ku ne fiye al'umma da aka taba bayyanawa ga mutane wa qala fi hadhihi al-ayati wallahi faɗa wannan ayar wa zalika zannakum ummatan wasata daga musan haka nan muka sanya ku al'umma mafificiya da ta kunu shuhada ala nas da muka zama masu shaida akan baki ɗaya mutane ja'ala hadhihi al-ummata al-akhira afrad al-umam Allah ya sanya wannan al'ummar wadda yake ita ce ta ƙarshe a wajen bayyana ya sanya ta ita ce mafificiya a cikin duk al'ummu li yasluhu li shahadati yawm al-qiyamah dan su dace da ba da shaida akan al'ummu a ranar alkiyama inna Allah idza shara idza shara al-halqa kullam yas'alu al-mursalin wa yas'alu al-umam Allah tabaraka wa ta'ala idan ya tashi halitta gaba daya ya zamo ba wanda aka rage ba a tasa ba to sannan Allah zai tambayi manzanni kuma zai tambayi al'ummun da aka aiko manzannin zuwa gare su yadda Allah ke faɗa ne a wata aya fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin wallahi sai mun tambayi duk baki ɗayan al'ummun da aka aiko manzanni gare su manzanni nan ba sai san musu da aike ba sun tsaya sun yi aiki ko da aiken da manzannin nan suka isa musu su ma manzannin wallahi sai mun tambaye su su ma aiken sai an tambaye su idan ta mal halai ko wa dun wa akhluhum min summa junhum wa la tun bi sayyidin wahid lokacin da halitta za su haɗu a waje ɗaya a fili ɗaya da na farkon su da na ƙarshen su da mutanen su da aljanun su da mala'iku kowa Allah zai haɗa su a waje ɗaya أول من يحاسب القلم farko wanda za a yi wa hisabi alkalami kalamin kudura wanda yake rubutu a lahul mahfuz wai ku allo shi ma allo za a tambaye shi lahul mahfuz za a tambaye shi har ba ga sallar jibril alkitab alfulani allazi anzalahu zai ya isar da wannan ga jibril jibril jibril shi kansa za a tambaye shi har ba ga sallar masala ka isar da ake da Allah ya ce ka isar ga annabi nuhu fa yaqulu na'am balagatu malaka jibril zai ce kware ko ya ubangiji na isa nuhu za ta tambaya annabi nuhu hal balagta lummatika kai ka isa da akin da aka kawo ma ga al'umma ya kulu na'am